بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم ذاك منا سافير أصبرني biyu ga watan sha'aban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da biyar ga watan uku shekara ta 2022 wannan kuma insha Allah ta'ala shine kaset na goma sha ɗaya cikin jerin giyar karatuka da ake gabatarwa daga cikin littafin shari'a ta imam al'ajuri da yake dai mukaddima muke yanzu mu shiga cikin asalin doron littafin ba wannan dai daga cikin mukaddima ne taken karatun kuma shine tauhidi addinin annabawa ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadithin salafiya wadda ke number 4 madarkaci road gaskiya layout zaria kaduna state nigeria darul hadith makaranta ce da malam albani gina a garin zaria kaɗai don cima manufofin da awarsa da fatan allah da nufi shige mana gaba in ba manta ba muna nan muna karatu cikin wannan mukaddima ta a sheikh wali ibn muhammad da yau wannan littafi na a shari'a a wancan karo mun kwana a shafi na 22 ko inda muke tattaunawa a babin da male bayan cewa limadal intisabu sunna was salafiya me yasa ake dangantuwa zuwa ga sunna a ce ahlus sunna ahlus sunna a ce salafiyuna salafiyuna me yasa ba za a bari kawai a ce musulmi ba mun faɗa a wancan lokacin katin da gabata wannan banca ɗin ta taso a duniya ana faɗinta akwai cikin nau'o'in mutane muka faɗa a wancan lokacin suke yawo da maganan nan nau'in waɗanda suke islamiyya boko wata suna wanda suke yan sun yi addini sama sama sun yi katin addini abokanci ma'ana a cikin boko kenan suna ganin kawai ai a daina cewa ma sunna a daina cewa shi'a a daina cewa kaza a ce musulmi kawai saboda sunan da Allah ya kira mu kenan da shi musulunci kawai ina fatan fahimta haka wanda ya shahara daga cikin wanda ya yada magana cikin yan boko shine Dr. Zakir Naik Allah ya ji kanshi da rahama yana da rahama ya mutu bane Allah ya ƙara tsare shi wanda yake mutum ne na gari wajen yada addinin musulunci da ba shi kariya yana nan da ran shi Allah shi ge mai gaba ya mai maganin makiyansa amma ita wannan buga da yada ta cewa wurare da cikin Qur'ani an kira musulmi da suna musulmi musulmi musulmi me yasa to da ake cewa kuma mene a ce ahlus sunna ce salafi a ce ash'ari a ce kaza da kaza to abin da ya faru ta kila a karancin zurfin nazarinsa a cikin ilimin addinin musulunci wannan magana sa ta zama garibiya jiddan a kunnan waɗansu malami ne wanda yake ya comparative education ko abin da ya karatu na haɗa abubuwa da waje kaza ya haɗa ayoyi da suri da ƙur'ani da kaza da kaza babu shakka a haka ɗin amma ba malami ba ne irin su malam irin bin baz fauzan nasiruddin albani ba wannan lan yake ba ina fata an fahimci wannan abu da haka su waɗannan malaman da suke ƙwararru gogaggu a cikin addinin musulunci sun mai naƙari kan wannan magana cewa kuskure ce wannan magana ɗin cewa a'a ba za a danganta zuwa ga sunna ko salafiyanci ba ina fatan fahimta akwai misali da yawa domin abin da ya faru ba a manta ba lalle sun da musabban manzo Allah suke ba wani abin nan waɗanda ba wasu irin a ce sunna shi a saboda ba ba wata aƙida da ta zo sabuwa a wancan zamuna din sabai dukkansu akan musulunci suke babu wanda ya zo da wani sabu amma lokacin da suka fara karewa sabai sai aka fara samun waɗansu da wasu aƙidu ba na musulunci ba ina fatan fahimta misali khawarija da shi'a suka zo da itiqadat wanda ba na musulunci ba mutane suka rubu a wani abu da haka aka so a tantance wanda yake kan abin da manzon Allah yake da shi wanda musulunci zo da shi sai ana danganta shi zuwa ga riko da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fatan fahimta su kuma wanda suka karkace sai suna dangantuwa zuwa ga wanda ya ja su a wannan karkacewa ina fata da haka khawarij sai aka ja su zuwa ga aikin su shine na fito na fito da al'ummar musulmi gaba daya in particular kuma ga shugaban musulmi su yaƙe shi shugaba na musulmi saboto da makami su yaƙe wa ba sai da gwamnatin shi ba sai aka danganta khawarija kuma wannan abun ikon Allah tun zamanin sabai aka samu wannan abubuwa din jama'an fanci wani abu sannan aka fara samu wanda ka ce suna musun Allah bai san abin da bayi suke ba sai in sun ne sani yake gani to ake cewa alƙadariya cewa kuma Allah bai da iko akan aikin bayi abinda suka gani abinda ya gani yake recording kawai subhanallah la haula wala quwwata illa billah da haka sai aka danganta zuwa ga kadariyanci to in ana so a bambance tsakanin wannan da wannan sai a ce mene in aka zo ko tattauna shi a ce wannan sunni ne ma ma mai sunni wa ahlus sunna ne yana tafiya akan wato yadda manzon Allah ya bar su dan annabi ya ce alaikum bi sunnati ku rike sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina wa'annan suka sauka kan sunna sai a danganta su ga aikin da suke yi to har aka zo gaba-gaba kuma aka rika samu suna ruto cewa ai su ma'ahalus sunna din ne ina fatan fahimta nan aka sa malam suka sake sa dan ba cewa ahalus sunna ku ce a bisa yadda salaf suke to sai mutum ce a su ne ahalus sunna ne a to me an kawo maganar salaf ne saboda a daure maganar dangantuwa zuwa ga suna a yadda annabi da sabai suke in yadda annabi da sabai suke ne ba san wannan abun ba yanzu ga yan dariƙa nan suna tawo duk sun cika gari ga hanya ina za su je maulidin in yashi ina fatan fahimta to ka ce kai halin sunna ne amma wannan maulid kake haka salaf suka yi to kaga an fidda duk dan bid'a kenan kalmar salda ka baka isa mu dan bid'a yana danganta zuwa ga salaf in ma ka ji yayi kamar da mu zo mu ji yau din nan kana auna sai ka ƙarya ne to ne shine kawunan ta'rifa din kuma an samu irin haka din a zamanin manzon Allah akan ce fulanun a ce al-ansari fulanun sai a ce muhajiri wani ba ansare wani muhajiri wannan ya raba shi da sunan addinin musulunci ya raba shi da siffantuwa daga addini dangantuwa ga musulunci a'a amma me aka yi wannan abun shine tamiz shine wannan daga hijira ya zo garin madina kuma har Allah ya ringa kiransu da wannan sunan wasabiqun al-awwal sai ce mene eh min al-lansir min al-lansir wal muhajirin ko ba haka ba daga ansara da muhajiri suna ne aka ba wasu wa suwa aka ba wannan sunan musulmi din ina fatan fahimci wannan abu walladina taba'un suma musulmi ne ake nufi anan amma ba Allah ya ce ba wasabiqun al-awwaluna min al-muslimina ba jama'a na fata kora fahimta wani abin da kyau don kada wani ji shi ma a ruɗe shi da wannan zaƙin bakin cewa ai ko san makul musulmi na na'am ko san manan musulmi na wa min qabla fi hada amma wa sammal muhajirin muhajirina wa sammal ansar ansar na fatan yawa suna fahimta wannan lamari din da haka wannan tamyiz da insisab kokarin tantance waɗanda suke kan yadda annabi ya zo da addini ya mutu ya bar shi yadda sabai suka bar suka bar shi ake kwantantancewa to kun fahimci wani abun ko to malai shi gaba da kawo karatuka din da har muka zo inda yake cewa ai ka in mutun ya da'awa shi ahlus sunna ne ko menene ko kaza ba da'awa da baka take bambance mana kaza ba in ba ka ba sai ka ce kai ne dan gota mace eh wato shikenan ko zo ka ce kai dan gota kawai shikenan sai mutane su gaskata ka ko kuma kawai shikenan kana zaune a gari ba mu gasar da ka je abu kai karatu likitan ka ce wallahi sai ka so farar riga malam da wani dan abin da ake ratayawa ka ce ni dokta wane wa yake da uban shi ke kwance za a mai operation zuwan mashi mutane za su yadda amma sai muka san ka kayi secondary school kayi jami'a kana medicine ga kanan dama unguwa ana kallon ka hajaran majaran kana karatu rannan ka fito bayan shekara goma sha da rectors in ka ce kai likita ne akwai zai musu ina fatan fahimta ana ganin ka da ke musu kana aiki kana abin da ma ya kamar wannan aiki sai gazgata mana abin da kake to haka al'umma wanda ya ce shi ahalus sunna ne yana bin hadisin manzon Allah shi malam ai gaskiya ne ta hukunta mana kai waye din tukuna har shi ne malam buga misali ya ce kana ganin mutum ya yi buɗe shago ya zuba dabino ya sa ga buhu a cikin shagon shi ga wasu ya kasa a waje sai an ce maka shi mai dabino ne kun fanci abu eh ana ce maka mutum wani bakanike ne sai ka gan shi ga ɗan akwatin kanikanci ga kaza an zo da mashin za a gyara ya ce a kawo mai goma a bashi 12 a bashi 15 yana ƙwarin abin nan yanayin shi ya hukunta mene bakanike ne wannan amma an ce an ce wannan mahauci ne kuma an ce agan shi da igiya da wuka da jan ta'i da gatari ya samu sai yana kuri na wurga mai igiya ya cafke shi a to wannan ba sai an ban mahauci ne ko ba haka ba to amma an ce mana mahauci ne shi aka ce to gasa can kamo mana sai ce to ta ina ake kamawa ina fatan fahimta yanzu nan za mu gazgata cewa mahauci ne da mu da shi duk muna gudun sa ka gane wani ƙarya ce wani da'awar da yake ko ba ka ba to duk mai wata da'awa ana iya gane ingancin da'awarsa a aikinsa da kayan aikin da yake da aikace don haka ahlus sunna da ake cewa ahlul hadith ana iya gane saboda sunnarsu da ba su kula da ita kamar da mu zo mu ji yanzu insha Allah ta'ala jama'a na biye da mu wannan abu shine sai malai cewa ra'ayina ashabal hadisi don haka malaman hadisi na gaskiya sai muka gansu rahimahullah ta'ala Allah ji kan zarama qadiman wa hadithan da can da yanzu wa humul ladina rahilu fi talabi hadil athar su ne suka ringa takakkiya wajen neman wannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tadullu ala sunani rasulillahi sallallahu allati tadullu ala sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuni zuwa ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhadhuha min ma'adinha suka ringa dauko su daga tu wato wurin da suke su ma'adin asalin wurin da hadisan suke wa jama'uha min madaniha suka tattara hadisan manzon Allah daga inda ake tsammanin za a tattaro su din wa hafadhuha faqtabadu biha suka haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka ga gasa a ciki wada'au ila tiba'iya kuma suka ga kiran mutane zuwa ga abu su hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa abu man khalafaha wayannan malamai na hadisi kan ga aibata duk wanda ya saba wa sunna ta manzon Allah fa kasrat indahum sai zama hadisan manzon Allah sun yawaita a wajen su wa fi aidihim kuma a hannun su hatta staharu biha sai suka shahara da wannan ilimi na sunna kamar shahara tamaru bi tamrihi bi tamrihi kamar yadda mai dabino shahara sai da dabino shi in ka shahara za ce Allah jiwa ne mai dabino wal aqar bi aqrihi shi kuma mai tirare ya shahara da sunan a ce wani mai tirare sun mara'aina qawman to wannan malam in kun faci abin da yake faɗa a nan wajen shine malaman hadisi an san su ta yaya aka san su saboda wannan wahalar malamin hadisi zai baggarin su tun yana saurayi ba zai dawo ba sai farfara yana ina yana can wajen neman hadisi za a ce mai akwai hadisi a bagadaza zai tashi je bagadaza sai ya koyi hadisan malaman bagadaza a ce to akwai a misira ya tashi tafi misira sai ya koya kuma ba jirgin sama ba mota ba mashin ko keke babu a lokacin in ya bar misira a ce mashi akwai wani hadisi ɗaya a ƙasar mawara annari wajen khurasan can wajen tsotsikistan tajikistan ɗin da ake yakin nan can ma zai niki gari ya je koyo dan hadisi ɗaya ba sai je koyo a ce mashi ga wani a hijaz ya kaɗo ya wajajen madina da maka haka suke yawo irin su imam bukhari ɗin imam muslim abu dauda turmizi nasai ibn maja da waɗannan malaman da suka shahara da hadisan manzo Allah ba wanda haka kawai zauna wajen hadisan suka zunga zama kamar ana mai wahayi yawo suka suka kara da duniya da kuɗinsu da komai wani guzuri shi ƙare ma sai dai walitaka ta bayyana kawai sai haɗa mu ya ce Allah kai mun kaza Allah ya sauƙaƙe mai lamura ɗin ina fatan fahimta wasu su karo da 'yan fashi lokacin imam muslim ya zo zai je misira ya taɓa karo da 'yan fashi shi ma aka kwashe shi wanda aka yi kidnapping shi ma ina fatan fahimta to wannan su ne suka wahala wajen wannan da haka da wannan wahala suke da tarawar da rubuta mana da haka yake tarce mana su waye ahlul hadis waɗanda ba su ba ahlul hadis bane da haka duk waɗannan tarkace da suka shara bid'a din ko da gansu a cikin hadisi ga suna qalilal bid'a a wannan zamanin akwai malaman da an san su da hadisi ina fatan fahimta zai ka kalli malam Nasiruddin Albani ka ce ba malamin hadisi bane to wayannan dukkan mutane zaka samu irin wayannan mutane suka shahara da sunnan manzon Allah zaka same su akan turba ta aqida ta gari turbar da malam ajuri ke so karantar da mu aqidar salaf salih zaka same su duka kusan akan wannan aqida suka rayu imam bukhari salafi ne haka imam muslim haka na imam abu dauda haka na imam tirmidhi duka zaka samu aqidar salaf suke gudana akan su ina fata an fahimci wannan abu haka imam malik duka imatul arba imam malik imam shafi ahmad bin hanbali abu hanifa duka akan haka suke ba wanda ya kauce da kan wannan abu to wasu kuma sun ce a asuni ahlus sunna sai ga to ku kawo mana naku samu da na rijalakum su a cikin ku wanda suke suka tsaya akan sunna din ina fata an fahimci wannan abu shine sai malik ya ce to wa summa ra'ayna qauman in salahu min hibziha wa ma'rifatiha sannan muna nan sai muka ga wasu jama'a sun fice daga haddace sunnan manzon Allah da kuma sanin ta keke da keke wa nakabu tiba asaha wa ashhariya suka kyamaci bin mafi inganci daga cikin hadisan manzon Allah da mafi shahara wa ta'anu fiha suka koma suna suka ga hadisan manzon Allah din wa fi man akhadha biha haka nan wanda ya riko da sunnan manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama shi da kuma ashbahal gadil bari hada suke cewa karin magana je te kama da yau kula da kyau da yawa in ba ahlus sunna sosai ba duk wanda suka zo kaga wani ya riko da hadisan manzon Allah sai ga haushin shi suke ji wanda kuma su ma malamai ne kula da kyau ka je ka je ka je da gemun ka dumbujeje malam ka taje shi da wandan ka nisfu saq da hadisan ka kana tafiya wurin malam sai yana kallon ka kamar ka zagi uban shi me yake ji wai saboda ka riƙe hadisin manzon Allah kana aiki da shi annabi ne ya ce ku bar gemunku ku datse gashin bakin ko kuma ku kwashe shi annabi ya faɗa haka duk waɗanda suka roto siffar manzon Allah da gemu suka yi rotowa cewa yana da cikakken gemu ina fatan fahimta kuma annabi baya bari wanda shi wuce idis for sack baya wuce nan wajen haka ya kantar da sabansa to me laifi na dan na haka ne kuma a to saboda kin sunnan manzan Allah din sai ga waɗannan malaman suna da'awa suna din amma idan suka ga wani ya rike suna din sai ga suna jin kaushi suna suna nunkufurci akan shi ta ya waɗannan za su ma abota sunna a yayin wajen ɗayan kuma da su ma abota sunna malaman sunna din idan suka ga matashi suka ga mutum da gemu da sura da riko da ari sai ga suna son suna jawo shi kusa wani kiran waɗannan sunna tasu ce su ma na sunna ne wa'ancan ko ƙarya ne kira ne suna da awon zuwa ga sunna amma sunna ba ta sami suwa ba nata bane saboda suna kyamata kuma suna kyamar abin nan da haka dona hadisi sun lalata shi ka kawo mushi hadisi sun lalata shi mu dauki hadisin da yake kawo maganar sa wando Idris Musak ya ce sai Bukhari sai ce maka eh to ai wannan sa wando al'adar Larabawa ne ba abin nan bane wane ne wane ne to ai ma abubakar sadiq allah ƙara masa yadda ya ce wanzan allah wando na kaza kaza yana wuce idan sawu to kaga ai ba in baka sa da girman kai ba shikenan sai sun lalata ma'anar da wannan da tawilin nasu kuma ƙarya suke hadisin sai na abubakar allah ƙara masa yadda abubakar cewa wando na fa ya rasulullah yana zame min ba na iya tsawa iya dokar da aka sa sai na dinga gyara ina ina gyara annabi ya ce a kenan ba girman kai za kake haka ba saboda baka bar shi ba kokarin wajen daidaitawa yana gaskiyar ka akan abin da kake su ko munafunci suke sai mutum ya sa dogon wandon shi zuwa wuce ya wuce idan sawu kamar tattabara idan ya zo wajen ku ustazai sai daga can lungu sai ya gyara ya daɗe ina fatan fahimta yawwa kuma kun zan shi ya zama naku ko ba haka ba idan zan je wajen manyan mutane 'yan siyasa ko masu aikin gwamnati mukamai da wajen sarakuna sai kuma su kyau don wake a ce shi ma yana riko da sunna wallahi ba ƙarar muke musamman ni na gani ne ido na malam wanda Allah ta kama shi wani katon malami da ya zo cikin mu din bai lura ba ashe ya ɗage gwando kafa ɗaya ta faɗi tsawo ya nan ɗaya kafa ɗaya ta faɗi tsawo na ce ikon Allah kaga wannan da ƙarya yake wannan maganar inda irin na abubakar ne zai naɗe su gaba ɗaya ne ina fata mu ji abin nan amma ya manta cikin usadai ke haka aka sa wani azzalumin gwamna in zai je wajen usadai a nan najeriya aka yi shi sai ya sa haddar ɗin taɓa nika ji hadisin ta ta usadai ya kawo jallabiya sa wandon shi nufin sa ya zo wajen su akwai mai a'udhu billahi min shaitan jami bismillah shi ma sai ya faɗa haya'un ban bai koyi ta mutum yana ƙarami idan zai je wajen sufaya kuma sai samu katon carbi da alkyabba da rawani da abin da suke rataya a wuyan nan ina fatan fahimta ku ji wanda ake wasa da addinin musulunci jama'a Allah samu dace to malam ƙwarin da yake nan ƙwarin nuna mana cewa fa ita sunnan nan fa akwai masu ita idan ka tsaya carefully ka kalla za gane suwaye mu abotanta da gaskiya suwaye kuma suna da'awa ne ƙarya suke kawai a cikinta ta wannan ai mizani ne zamu iya gane da wannan mizanin ko da haka to sai ke cewa waɗannan mutane sun saba wa sunna sannan kuma sun riga yin suka ga masu rike da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa zahadun nas fi jam'iha wa nashriha suka riga suka riga kyamatar da mutane wajen tara hadisan manzon Allah da kuma yaɗa ta sai ga ce maka wai ilimin hadisi ilimin matsiyata ne mu a najeriya wannan maganar ba ta shara ba amma ka je kasashen wajajen uzbekistan na wajen afghanistan wajen za ka samu akwai da yawa suna yaɗa irin magana ai ilmul hadis ilmul wafalis ilmin hadisi ilmin matsiyata ne ina fatan fahimta sanda ma nasuddin albani ya faru na shagala shi da hadisi ma baban shi malami ne babba a cikin mazhabar hanafiya sai fara mai faɗa kai nasiru eh me haɗa ka da hadisi ba ka ji ɗan cewa ilimin hadisi ɗin wafalis ka zo ga fiƙin hanafiya mu dage kawai akai ina fatan fahimta har sai da suka samu saɓani akan wannan magana cewa sai bar ilimin hadisi sai kuma daga bayan ƙarshe kuma abin da ya ga dai yaron ya kafu ya kafu duniya ta dukuba tana koyon ilimi a wajen shi sannan kuma ya dana cewa to kai ina sun rubuye maganar hadisi kaza inganta ko bai inganta ba ina fatan fahimta ka zo lokacin kan fara faɗa da abu ka san me yake rubu ko zai ƙarshe kuma sai gane gaske shi duk ba haka muka da iyayenmu ba sannan muka shiga izalatu bida ya kamata sunna duk ba kwar ba ka a gida ba tashi ka bar mun gida bar mun nufa kasuwa kaza kaza ba da abin da bamu gani in ka je ka ga da babanka ba zai amsa ba da haka muka gani amma ƙarshe bai faru sai ya zama gaba ɗaya ba waɗanda suka aka amintu da shi kamar ka a gidan shi ma ya kunna ka ni aiki aikace na ga haka din ina fata an banci abin nan to Allah samu dace don haka suke yada saboda gudar da mutane sai maka ilimin hadis ilimi ne na fallasassu suna nisantar da mutane don haɗa hadisan manzan Allah sallallahu sai ce wanka kan hadisi tsiya za ka yi kuma ƙarya suke wallahi karatun hadisin manzan Allah baya sa mutum tsiya sai dai arziki ina fata an fahimci wani abu Allah samu dace sai malaci wa darabu laha wal aliha asu al amsal sai ga suna buga mummunan misali ga ma'abota hadisi da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nufi sai ku jance ku ai sunna kamar ƴan mata ne sunna kamar ƴan mata ni na ji wannan in kuma ku ji ba wace wasu sunan manzon Allah hadisan manzon Allah kamar ƴan mata ne in kace zaka zai ka aure duka ƴan mata ne ina fatan fahimta ai ba zai ka aure duka ƴan mata ba zaka wai ko zaka dauki wata ne ka rike kai sauran kuma ka rabu da su haka suke buga sunan manzan Allah misali to mun ji wannan abin shi wala ce to suna buga sunan manzan Allah mummunan misali fa alimna bi hadil adlala adh-dhahira daga wannan dalilai da suke karar muka san cewa wa shawahid qaima da shiru suke tsaye muka san cewa anna haula iragibina fiha cewa waɗannan masu kwaɗayi ne a cikin sunnan manzan Allah wa fi jam'iha wa hibza da kuma wajen hada su da haddacewa wa tibaiha da wajen bin sunna din aula biha wa haƙƙo min sa'ir firar su suka fi dacewa da sunan manzan Allah suka fi cancanta da sunan manzan Allah fiye da sauran wato sauran firar ƙungiyoyi da addinin musulunci alin tanakkabu aktsarha wani suka kyamaci mafi yawa sunnan manzon Allah da wannan muka cewa wa'ancan da suke bin suna suna koyowa sun fi dacewa da ita a danganta su ga ita wa'annan da suke fada da suna kore mutane akan ta to bai kamata a danganta zuwa gare ta ba malai cewa annas sunan hiya allati taqumu ala ahli ahwa'i bil ahwa'i kuma sunnonin nan su ne suke hukunta cewa mabiya wa'annan firak wannan aqidu din cewa akan san zuciya suke ina fatan fahimta shi yasa za su kyamaci wannan din لأن لأن اتباع عند العلماء هو الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صحت domin biyayya a wajen malamai shine riko da sunnonin manzon Allah suka inganta indahum inda aliya na qalatiha wato wajen masu ita da kuma wajen marwaitanta wa huffaza da mahaddatanta wal khudu ala da kuma kau da kai sun koyar da kai wa taslimi la amrin nabi sallallahu alaihi wasallam fiha da sallama al'amarin manzalacin sunna din wa intihai amma nahallahu anhu da kuma hani hanuwa daga abin da Allah ya hana wa wajadna ahlul ahwa ahlul ahwa'i mafiya son zuciya ko sai muka same su allazina istabdalu bil ara waɗanda suka musanya sunnan manzon Allah da ra'ayoyin malamai wal ma'qulat da hankulansu bi ma'azalin min al-ahadith sai musabi su sun koma can gefe sun bar hadisan manzon Allah wal athar da asare na magabata allati hiya dariqu ma'rifati sunni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadanda wayannan hadisai da asare su ne hanya kadai ta sanin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hadha alladhi qulnahu simatun zahira wa alamatun bayyana tashhadu li ahli sunna bi sihqaqiha wannan abin da muka faɗa wato kama ce wanda ke karara sannan alama ce da ke bayyane tana shaida ga ma'abota sunna cewa su ne suka cancance ta wa ala ahli ahwa'i fi tarkiha kuma tana shaida akan ma'abota son zuciya cewa sun bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal udul anha sun karkace daga barin sunna wala na taju fi hadha ila shahidin abir min hadha da aka ba bukata wani shida fiye da wannan wala dalila wala ilalilin adda min hada ba wani dalili da ake nema wanda ya fi wannan haske ina fatan fahimta wannan bayani da muka ɗauko tun daga can turan nan malici ka duba alhujja fi bayan mahajja na imam asbahani wanda littafi ne wanda shi ma yana bayani kan aqidar salafus salih shi ma irin wannan da isnadai shi tarihin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai manyan malamai suna karanta muna faɗar su ne saboda a ringa bi ana koyon sunna daga asalinta akwai ashek mala alkasim hotoro yana kantawa a sunna fi bayanin mahajja alhujja fi bayanin mahajja yana karantar da littafin kuma karatu na keke da keke haka na ashek abrazak ya haya haifan shi ma yana karantar da littafin alhujja fi bayanin mahajja muna yaɗa shahar littafan nan domin su ne su haɗa ka ƙarara a aƙidaka su haɗa ka da manzan Allah direct tun daga kan wanda ya rubuta har zuwa ga manzan Allah da isnadi tigen-tigen ba wai shaci faɗi ba da hankalin molaka kawai ba Allah samu dace sai malam ce qala ibn qutayba malam ibn qutayba tadino yake cewa fa in qalu fa inna ahlal maqalat mukhtalifa aito waɗanda suke rike da maganganu wanda suka saba wa sunna yara kullu fariqi minhu annahu anna al-haqqa fi ma ataqadahu sun kowanne cikinsu yana ganin cewa gaskiya tana tare da abin da ya ƙudurci a zuciyarsa in ka samu ba khawariji haka ke kallo in ka samu ba mu'tazili ba ash'ari duka haka suke kallo kamar yadda ce muku in Allah da kafin mu fara karatun wayannan wannan firaqun mun ga muqaddima din zamu zo mene mai somarajin kusan wace ce dan za ku ji suna mai to a karatun in an ce jahami me ake nufi jahamawa me ake nufi da ash'ariyawa kullabiyawa me ake nufi da murji'a khawarij mu'tazila akalla waɗannan firak din zamu ku bayani dan ku san hakikanin su da me dangantuwar su tuhura jama'a fa ci abin nan ko Allah samu dace to shine na malike cewa idan kowanne cikin fa inna ahlal maqalat katwa yara kullu fariqin minhum anna al-haqqa fi ma qataqadahu kowace firak cikin mu'tazilawa khawarijawa shi'a suna ganin gaskiya tana tare da abin da suka kudace a zuciyarsu wa anna mukhalifuhu ala dalalin wa hawa waɗanda suka saba wasu kuma suna kan bata da son zuciya wa kadhalika ashabul hadisi fi man tahalu su malama hadisi suna ganin cewa aqid suka dauka ita ce gaskiya kawai famin ayyina alimu ilman yaqina annahu alal haq to ta ina ne suka san haƙiƙanin cewa ilmin su suke kan gaskiya qila lahum malati sai a ce da su inna ahlal maqalat lalle waɗanda suke rike wasu da suke rike da wasu maganganu wa in ikhtalafu wa ra'a kullu sinfin minhum annal haqq fi ma da'a ilayhi ko da ke sun saba kuma ko ne ko na bangare suna gan cewa gaskiya tana da tare da abin da suka kira zuwa gare shi fa innahum mujma'una fa innahum mujma'una la yaktalifuna ala anna ma'itasa bi kitabillah cewa duka sun ijma'i kuma sun hadu akan cewa duk wanda ya riko da sunnar littafin Allah azza wajalla wa tamassaka bi sunna sirqo kuma da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqad istada'a bin nur to wannan ya samu haske da hasken annabta wastaftaha babar rushd kuma ya bude kofar shirya wadalab alhaqqa min madani kuma ya nemo gaskiya ta inda kamata a neme ta kun ga abu da maliki da kenan da su khawarij da mu'tazila da dukkan masu firaq din nan dukkan sai ta baki to wanda ya rike qur'ani da sunna yana kan gaskiya ko akwai wanda ya ce in aka rike qur'ani kan sunna ba abu kan gaskiya ko to in sun tabbatar da wani abin to shikenan shine amsa abin da zaka gane cewa to sai ka auna ga suwa suke rike da Qur'ani da suna dan gamgam da shi sai malam ce walaysa yadfa'u ashabal hadisi an zalika illa zalim ibn qutayba ke cewa ba wanda zai cire malaman hadisi daga wannan turba din yace a a ba su ne ke kan gaskiya ba in ba azzalimi ba kowa ya san malaman hadisi su ne suke tsaye wajen mene karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam